البركات ودفع البلايا والمدرات والحنو عن اليتيم سبب لرفقة القلب وذهاب قسوته شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة القلب فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح رأس اليتيم وإكرام اليتيم سبيل إلى إلى الفور بالجنة والنجاة من النار قال تعالى في وصف المؤمنين المتقين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمتريرا ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نذرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا قافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ففي الحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا فاتقوا الله عباد الله وأدب وأدوا ما أوجب الله عليكم في شأن اليتامى وأموالهم فإنهم أبناؤكم وأماتكم في أعناقكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ودعوه يستجيب لكم إنه هو البر الكريم Alhamdulillah, dukan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, wanda ya wasiya da kyautatawa maraya, kuma ya yi umarni da kyautata musu, da nuna musu soyayya da tsayuwa akan sha'anoninsu. Ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake bashi abokin tarayya. Ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne Allah maɗaukakin sarki ya same shi maraya Allah maɗaukakin sarki ya tattara shi ya miƙa shi a hannun masu renonsa Allah ya same shi a cikin ɓata Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi ya nuna masa tafarki madaidaici Allah maɗaukakin sarki ya same shi talaka Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi ya wadata shi tsira da aminci da salati da sallamawa a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa wanda suka fi kowa kiyayewa haƙƙin talaka da haƙƙin maraya da duk sauran wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa rana sakamako bayan haka ya ƴan uwa musulmi mu sani cewa babu wata al'umma a al'ummar da take zaune a wannan lokacin face a cikin wannan al'ummar akwai ƙananun yara wanda mutuwa ta raba iyayensu da duniya mutuwa ta raba iyayensu da, da, su yaran tun lokacin yaran ba su kai halin da za su iya riƙe kansu ba kuma waɗannan su ne ake kira marayu ma'ana wanda mahaifinsa ya rasu ya bar shi ba zai iya ɗaukan ɗawainiyar kansa ba ma'ana bai kai shekarar balaga ba babu, babu maraici bayan isa shekarar balaga daga zarar mutum ya balaga to a wannan lokacin maraici ya kubuta daga gare shi amma kafin ya kai wannan lokacin bai san yadda zai ɗawainiyar kansa ba bai san yadda zai ci da kansa ba bai san yadda zai suturta kansa ba bai ma san yadda zai yi abin da yake daidai ko abin da ba daidai ba wanda kuma zai masa waɗannan ɗawainiya wanda zai nuna masa ya yi daidai wanda zai nuna masa ya yi ba daidai ba ya bar duniya ya zama abin tausayi a cikin al'umma da haka wannan al'umma kowane lokaci tana tare da su. Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni to, da a kyautata wa yaran da suka samu halin kansu a cikin irin wannan. Allah maɗaukakin sarki a cikin Alƙur'ani ya ce, Ku bauta wa Allah kada ku haɗa shi da komai a cikin bauta, iyaye a kyautata musu, makusanta dangi na kusa yayo, ƙanne, baffanu, kawunnai babanai ummomi a kyautata musu hakanan marayu na cikin al'umma da gajiyayyun bayi a taimaka musu a wani guri Allah madaukakin sarki yace za su tambaye ka ya rasulullahi akan lamarin maraya marayu da suke cikin mu kam yaya za mu yi da su Allah yace qul islahul lahum khair abin da ya fi muku in dai da maraya a cikinku in kuna so ku zauna lafiya in kuna so kuma Allah ya ji tausayinku to ku kyautata wa maraya haka Allah maɗauki sarki ce ƙul islahun lahum khairun kyautata wa maraya shine abin da ya fi alheri ma al'umma duk al'ummar da ta watsi da marayun cikinta to Allah kuma zai watsi da ita duk al'ummar da Allah ya watsi da ita kuma ta shiga uku musulunci ya zabartar da mutane ya kwadaitar a kayan kyautatawa maraya da tsayawa akan bukatunsa da duk abin da yake bukata Allah ya sanya ciyar da maraya da ɗaukan ɗawainiyarsa abu ne wanda aka san musulmai da shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya tanadi lada mai girma Allah maɗaukakin sarki a wani guri yace suna tambayar ka a dokiyar da ka ba su kan me za su ciyar sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to duk abin da za ku ciyar na alkhairi a dukiyarku ma'ana babu wani abu da aka ce a dukiyarka shi za ka bayar amma a dukiyarka in za ka bayar ka bayar da na alheri abin da ka san ka same shi ta hanya mai kyau abin da ka san ka sha wahala ka gajiyar da kanka lokacin nemansa wannan shi ake kira abin alheri to in ka tashi ciyarwa Allah ya ce to ku ciyar da iyayenku ku ciyar da makusantanku ku ciyar da marayu ku ciyar da gajiyayyu ku ciyar da ɗan tafarki kai duk abin da kuka aikata na alkhairi da dukiyar ku dai to Allah yana sane da kun yi wannan haka ya bayin Allah misali cewa maraya zaluntarsa musamman wanda aka mutu aka bashi a hannunku kuma aka bashi ma da ɗan wani abu a zo a mamaye dukiyarsa a cinye wannan yana jawowa fushin Allah kuma duk wanda ya ci dukiyar maraya ya ci maƙoru maƙododo makori makododo abinda idan ka haɗiya ba zai dawo ba kuma ba zai wuce ciki ba zai tsaya maka a makogoro Allah madaukakin sarki yace lalle waɗanda suke cin dukiyar maraya inna ma yakuluna fi butunihim naran abin shina wuta kawai wuta balbal suke ci a cikin cikin su idan dukiya ne ka dauka kayansa ne ka dauka ka sayar duk abin da ka sayo wuta ka sayo kai a ganin ka kana cin naman kaza kai a ganin ka kana cin shinkafa da miya amma a gurin Allah ba naman kaza kake ci ba a gurin Allah wuta kake ci kamar a kawo wuta ne tana ci a kwano kai kuma ka ke kasa kasa kana iba kana sawa a bakinka haka ya bayin Allah duk wanda Allah ya sa maraya a garkashin sa to yayi kokarin sa wajen kiyayewa haƙin wannan maraya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu maraya manzon Allah mai tsira da amincin Allah tun kafin ya kai shekarun balaga kai tun kafin a haife shi ya rasa mahaifinsa tun kafin ya kai shekarun balaga ya rasa mahaifiyarsa shi ya taso a halin maraici maraici kuma na ƙarshe da haka albishir ake wa marayu cewa su sani cewa mafi alherin halitta ma a cikinsu yake mafi alherin halitta annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu rayuwar maraici da haka wanda ya ganshi yana rayuwar maraici a yanzu to madaukakin sarki ya ce shi ma yana cikin alkhairi Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce alam yajidka yatiman fa awa a cikin suratul duha Allah bai same ka maraya ya tattara ka ya bada tarbiyarka a hannun wannan ka fada hannun wancan ka fada hannun wannan wanda kuma wannan shine mafi yawancin rayuwar marayu yau kana hannun wancan gobe kana hannun baba jibi ka koma hannun kawunka wata rana ka koma hannun baffanka amma in Allah yayi kai zakaran da Allah ya nufa da cara ne sai ka zo duk wanda ya taimake ka ka taimake shi wanda ya ma mugunta ma sai ka zo ka taimake shi zaka karme musu mugunta mu rene su kamar yadda Allah madaukakin sarki yace mu rene su kyautatawa maraya dalili ne da yake jawowa alherin duniya da lahira yake jawowa albarka ga wanda ya yi su wanda ya taimaka wa maraya kuma ya taimaka masa domin Allah to shi ma Allah madaukakin sarki zai kyautata rayuwarsa Allah yana kwatanta mana mutanen da suke ci da dukiyarsu a marayu da talakawa Allah ya ce suna ciyar da dukiya tare da cewa suna son wannan dukiyarsu ma duk wanda kaga ya nemo maraya ai abin da ake so na maraya ka hada su a cikin ka hada shi a cikin yayanka kar akwai maraya a garkashin ka ka kai maraya makarantar gwamnati ka kai yayanka makarantar kuɗi ka ɗinka wa maraya gafale ka ɗinka wa ‘ya'yanka shadda ka saya wa maraya a sallah silifas ‘ya'yanka ka saya musu kambos wannan na nuna wa maraya ba kowa ba ne zai ji shi ba kowa ba ne a duniya ana mai da shi na baya ga dangi Daka yanda kake so ka ji daɗi haka maraya yake so ya ci daɗi kuma idan ka ci da su karka tunanin abin da za su yi ma a gaba Allah ya ce suna cewa inna ma nuti'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura muna ci da ku ne domin Allah ba ma son ku gode mana ba ma son kuma wani sakamako a wajen ku saboda me muke ciyarwa inna nakahu min rabbina yawman abusan qamtarira muna jin tsoron wata rana a gurin Allah rana wacce take fuska za ta yi baki fuska za ta murtuke za a shiga damuwa to idan ranar nan ta zo duk wanda ya ci da maraya Allah ya ce fauqahumullahu sharra zalika al Allah zai kiyaye su daga duk tashin hankalin da yake ranar alkiyama walaqahum nadratan wa surura kuma Allah zai haɗu da su ko zai haɗa su da farin ciki da annashuwa da murna a ranar lahira duk wanda ka ganshi ya fito yana far'a yana annashuwa duk tashin hankalin da ake ciki to mai daukan dawainiyar maraya kenan manzo Allah mai tsaya da amincin Allah ya kwatanta mai daukan dawainiyar maraya ya ce, Mai ɗaukan ɗawainiyar maraya da ni da shi a aljanna haka muke, haka. Manzan Allah ya ɗaga yatsunsa da wannan ta tsakiyar da wannan da ake nuni da ita ya nuna, ma'ana gani gashi, duk mai ɗaukan ɗawainiyar maraya yana kusa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a ranar al'iyama kai ma a cikin aljanna. Allah ka taimake mu da iya ɗaukan ɗawainiyar marayu da suke cikinmu. Allah maɗaukin sarki ka kare mu daga sharrin cinyewa dukiyar maraya ko ƙuntata musu. kamar yadda na faɗa satin da ya gabata a wannan masallacin yau insha Allah za mu nemi gudunmawa kowa da abin da Allah ya hore masa nace kowa ya yi ƙoƙari ya riƙo wani abu iya abin da Allah ya hore maka bayan an yi sallah za mu nemi gudunmawa tun wancan satin wasu suka fara bayarwa musamman wanda suka san ba su zo wannan satin ba wasu sun bayar bayan an tashi daga masallaci dan girman Allah kowa ya yi ƙoƙari mun ji abubuwan da Allah ya tanada dan ɗaukan ɗawainiyar maraya wataƙila saboda wannan dalilin abin da za ka yi yau sai Allah ya ji tausayinka wasu damuwoyin da kake ciki sai ya yaye maka wani ɗaga hannu da za ka yi ka roƙi Allah sai ya biya maka amma idan ka yi rowa ka noƙe ka danne ka ce ai kai ma marayan ne yanzu wani babba ne wallahi da geme geme in ka ce masa a bada taimakon marayu sai ai mu ma marayu ne to Allah ya barka maraya in haka kake so Allah ya kare mu Allah ya sa mu ne masu taimakon wasu ba wasu ne masu taimakon mu ba Allah ya sa ‘ya'yanmu, Allah ya kawo wanda za su ɗauki ɗawainiyarsu kamar yadda mu ma za mu ɗauki ɗawainiyar wasu, don babu makawa wata rana ‘ya'yanmu sai sun zama marayu, kamar yadda waɗanda suke marayu a yanzu ba zaɓinsu ba ne, ba zaɓin iyayensu ba ne, Allah ne ya sa a wannan lokacin sai sun zama marayu. A ƙulu ma tasma'un, wa su tafi Allah al'azim li walakum, wa lisa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin, istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.